أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني فاتقوا الله رحمكم الله واصبروا واثبتوا وعملوا ووكلوا من الأعمال ما تديكون ولا ولا تقف عنكم الصيحة والثراء والعزة والرثاء ولا تضع ولا تضعفنكم الأهداف والشدائد ففرج الله عاد ورحمة الله قريب من المحسنين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وأحسن اللهم عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من كبي الدنيا وعذاب الآخرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فعلنا توفقون نفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين yabo da godiya su tabbata ga Allah makaɗaici marinjayi ira da aminci su tabbata ga annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da sahabbansa abin girmamawa da dukkan waɗanda suka bi sawunsu har zuwa ranar tashin kiyama ina yi makaina wasiya da ku kuma gaba ɗayanmu da jin tsoron Allah mabuwayi da ɗaukaka mu sani jin tsoron Allah shine garkuwa da take kare dukkan mutum daga dukkan bala'i da kuma sharri ya ku bayan Allah hakika wannan rayuwa da muke gida ne na musiba da bala'i gida ne wanda Allah ke jaraba mutane da nau'i'ika na musibu da nau'i'ika na bala'i da nau'i'ika waɗanda ke sa hankali ya tashi sannan kuma da nau'i'ika waɗanda suke gadar da tsoro da kuma yunwa nawa nawa ne a irin wannan lokaci za ka haɗu da mai mutum guda nawa kuke haɗuwa da su a rana wanda ke kai kukansa nawa ne kake ji a gidajen rediyo to kafafen watsa labaru na zamani waɗanda ke kuka da musiba iri-iri wasu suna kuka da babu wasu kuma suna kuka da talauci wani yana kuka da rashin lafiya wani kuma yana kuka da wata bukata wadda ga nan baka san irinta ba mu sani ya bayan Allah lallai ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya kawo mu wannan gida domin ya jaraba mu domin Allah ya tantance waɗanda suke masu imani na gaskiya a kuma tantance waɗanda suke saɓanin haka Allah ta'ala yake cewa ba da bismillahir rahmanir rahim shi mutane suna tsammani ne kawai za a bar su kara zube don sun ce sun yi imani al'ali ba a jaraba su ba hakika an jarabi waɗanda suka zo gabaninsu domin Allah ya tantance tsakanin waɗanda suke masu gaskiya cikin imani da kuma waɗanda suka yi ƙarya a cikin imaninsu Allah ta'ala yana cewa a cikin suratul bakara tabbas lallai wallahi sai mun jarabe ku da wani abu na tsoro sannan da yunwa sannan da ƙarancin a dukiya sannan da mace-mace sannan da ƙarancin kayan marmari ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ce kai bushara ga waɗanda suke masu haƙuri waɗanda idan musiba ta zo ba sa rikicewa suna cewa lallai haƙiƙa mu daga Allah muke kuma zuwa gare shi za mu koma irin waɗannan Allah ya ce salatoci da addu'o'in ubangijinsu ya tabbata a kansu sannan jin kan ubangijinsu ya tabbata a gare su waɗannan su ne shiryayyu mu sani ya bayan allah duniya ba gida ba ne na jin daji gida ne na jarabawa duk lokacin da aka ce za a yi jarabawa kuwa to dole a samu wani ya ci kuma dole a samu wani ya faɗi wannan shi ne dalilin da ya sa allah ya halicci bayi domin a ƙarshen jarabawa a yi makowa sakamakon da ya dace a yi masa wanda ya ci jarabawa sai ya samu sakamako kyakkyawa wanda ya faɗi jarabawa sai ya samu sakamakon da ya dace da shi ya ku bayan allah ku sani rayuwar duniya haka take ga ta nan ita ce duniya wani lokaci ta sa ka yi dariya wani lokaci kuma ta sa a yi kuka wani lokaci ta tara jama'a wuri guda kamar irin wannan lokaci gashi mun taru wani lokaci kuma sai ya zo sai mu baje ga baki ɗaya wani lokaci a cikin tsanani wani lokaci kuma a cikin yalwa wani lokaci a cikin farin ciki wani lokaci kuma a cikin ɓacin rai da takaici gida ne wanda yake na rudi ga dukkan wanda ya rudu da ita sannan kuma haka gida ne wanda ake ɗaukar darasi ga wanda ya lura da ɗan uwansa sai ya ɗauki darasi gida ne wanda yake na masu gaskiya idan sun tabbatar da gaskiyar da suke yi to kuma sai su samu rabo wanda yake na gaskiya muhalli ne wanda yake na aiki ga wanda ke da ƙwazo a cikinta hakan allah ta'ala ya ce don kada mutane su ɗaya tsammani ko don kada ainihin ranku ya ɓaci cikin abin da ya kubce maku kada kuma ku yi farin ciki cikin abin da Allah ya ba ku lalle Allah baya son dukkan wanda yake mai yawan gadara kuma mai yawan alfakari wani mai hikima yana cewa dan adam babu makawa a rayuwarsa sai ya haɗu da abai guda biyar sai ya gansu babu wani dan adam da yake da wani abu a wannan rayuwar ta ce abai guda takwas ya ce sururun wa huzunin wani lokaci a samu ana cikin farin ciki wani lokaci kuma ana cikin bakin ciki wa ijtima'un wa furqa wani lokaci a hadu wani lokaci kuma a rabu wa usrun wa yusrun wani lokaci ana cikin tsanani wani lokaci kuma ana cikin sauki thumma suqumun wa afiya wani lokaci ana cikin lafiya wani lokaci kuma ana cikin rashin lafiya waɗannan ababai guda takwas su ne ake kira gwagwarmayar rayuwa babu makawa a kowane lokaci nan adam sai ya samu kansa a cikin irin waɗannan halaye guda takwas an tambayi ali bin abi ɗalib sarkin muminai yake cewa aka ce me za ka kwatanta gidan nan na duniya sai ali bin abi ɗalib ya ce to me zan ce ya ce me zan ce ga irin wannan gida wanda farkonsa dai kuka ne lokacin da ka zo duniya kuka kake yi sannan a tsakiyar tsakanin zamanka na duniya da kuma komawa gidan gaskiya ya ce nan kuma fitintinu ne da faɗi tashi farin ciki da bakin ciki lafiya da rashin lafiya yalwa a wani lokaci kuma da tsanani sannan kuma haɗuwa da rarrabuwa haka wannan gidan yake tsakiyarsa bala'i ne furut sai waɗanda suka kyautata imaninsu sai ya ce ƙarshen al'amari kuma ya ce fana babu ne mutuwa ne zai kasance mutum ya zo yana kuka ya rayu a cikin wahala idan ya yi aiki na ƙwarai to zai koma zuwa ga Allah idan ya yi na banza ma zai koma zuwa ga Allah ana nan wata ran sai a neme ka a rasa a nemi wanda ya san labarin kama ya rasa haka rayuwar nan take yace gida ne wanda yake farkonsa kuka tsakiyarsa wahala ƙarshensa kuma shine ƙarewa ɗan adam bai mutu ya koma zuwa ga Allah bayan ya mutu ‘ya'yansa ma su mutu dukiyar ta ƙare a nemi wanda ya taɓa jin labarin ma ba a sani ba haka wannan rayuwar take wannan ita ce ƙarshen maganarsa ya ku bayan Allah haka ɗabi'ar duniya take ba ta dawwama a cikin hali guda ɗaya sannan kuma ba ta tattaruwa halayen nan guda takwas ba ta tattaruwa a lokaci guda ga wani mutum guda ɗaya ko hali ɗaya ya dawwama ga wani mutum guda ɗaya a ce hali na wadata kawai shi kake ciki babu bakin ciki ba damuwa ba rashin lafiya ba raguwa a a dole kowane hali guda ɗaya daga cikin hudun nan yana tare da kishiyarsa ba sa dawwama a halin mutum guda ɗaya lalle hakika duniyar nan da tana dawwama to da annabi sallallahu alaihi wa sallama ne ya kasance rayayye kuma tabbatacce a ce yana nan har zuwa yanzu a cikinmu sai dai ya riga ya koma zuwa ga Allah kamar yadda wannan hakikar ta tabbata a cikin alkur'ani tun kafin annabi ya rasu Allah ta'ala yake gaya masa cewa lalle kai mai mutuwa ne kuma lalle su ma za su mutu sannan zuwa ga ubangijinku kuma za ku tashi kuna jayayya a tsakaninku kana ka isar suna baka isar ba Allah ta'ala ya ce annabi Muhammad bai zanto ba ta ce manzo hakika manzanni sun wuce gabaninsa shin yanzu idan ya mutu ko aka kashe shi sai ku juya a bisa digadigan ku daina yin addini wanda duk ya riga bayan rasuwarsa ya koma a bisa kafirci to sani bai cuci Allah da komai ba ya ku bayan Allah ku sani a wannan rayuwar yana daga cikin nau'in bala'i da Allah ke jaraba mu abin da ke samun ɗan adam na ainihin rashin lafiya da cututtuka waɗanda suke mabambanta wajen tsanani mabambanta wajen azaba kai bari ma da yawan rashin lafiyar a yau da muke ganin su iyayen iyayenmu da suka layu shekara 60-70 ba su da labarinsu wannan hakika ce ko wannan sunna ce tabbatacciya daga Allah maɗaukaki sarki wanda alƙur'ani da sunna annabi suka tabbatar da ita a littafi Allah ta'ala yana cewa babu wata musiba da za ta same ku ya ce ta same ku ne saboda abin da hannuwanku suke aikatawa kai ubangiji ma ya nemi ku rangwame da yawa Allah yana cewa babu wata musiba da za ta faru a cikin ƙasa ta ce wannan musiba ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya santa kuma ya rubuta ta a cikin littafinsa maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu alfasha ba za ta watsu ba a cikin waɗansu mutane har dai su fahimci cewa yanzu kan ana yin alfasha ta ce sai Allah ya jarabe su da abaibai bala'i guda biyu bala'i na farko a ƙa'un annoba wanda za su yi ta mutuwa ta fujo'a ba a barka ma kayan istighfari ba ballantana a ce an gafarta maka kwatsam sai mutuwar ta same ka a kan hanya ne kana bacci ne kana tafiya ne kwatsam sai a ce ya mutu ba ɗan ba shi dama ba ya rashin lafiya ba ɗan ba shi dama ba ya istighfari ya koma zuwa ga Allah ba ba shi dama ba ya raddal mazalim ya maida mu wanda ya cuta hakkinsa abu na biyu maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan a garabe su da cututtuka waɗanda iyayensu da suka mutu ba su san labarinsu ba ko shakka babu kuwa muna ganin irin cututtukan nan da ke ta kashe mutane faɗaya kama daga hawan jini dawo kan abin da ya shafi diabetes ciwon suga dawo kan abin da ya shafi hiv lahira salamu alaikum dawo kan abin da ya shafi stroke farin jikin mutum ya shanye kaga duk wannan wasu cututtuka ne wanda iyaye ba su san labarinsu ba sai a wannan lokaci muke gani sai da ma waɗansu irin cututtuka wanda likitocin da kansu magungunansu suna ba su wahala duka wannan yana faruwa ne saboda abin da muke gani idanuwanmu suke gani kuma kunnuwanmu suke ji sannan gangan jikinmu take shaidawa na saba ma Allah a cikin dare da yini ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah magowaye da daukaka sannan mu yi haƙuri cikin jarabawoyinmu sannan mu tabbata sannan mu kasance masu dauriya sannan mu kallafa mu kanmu ayyuka na addini wanda za mu iya yi sannan kada mu wato musibar nan ko kada lafiya da yalwa arziki da kake cikin ta ta shagartar da kai gabanin ubangiji mabuwayi da ɗaukata lallai hakika kada waɗannan abaibai na zamani su shagaltar da mu ko su sanya mana rauni kada tsanani ya mai da mu baya a cikin addininmu mu sani saura kaɗan ubangiji ya yayi lallai rahamar ubangiji tana nan a kusa ga waɗanda suke masu kyautata muna roƙon allah ta'ala ya tsare mu daga ainihin bala'i da fitina sannan ya tsare mu daga ainihin shakawa da rashin arziki da ayyuka na yan wuta ya tsare mu daga ainihin mummunan mummunan ainihin zato ya tsare mu daga ainihin mummunan hukunci dukkan abin da Allah ta'ala ya zarta a kan mu muna roƙon Allah ya ba mu ikon ɗauka sannan kuma ya tsare mu daga dariya abokan gaba muna roƙon Allah ta'ala ya canja mana tsoronsa a fili da koye sannan da kalma ta gaskiya a lokacin da muka yi fushi da kuma lokacin da ba mu yi fushi ba sannan ubangiji muke roƙo ya sa mana takaituwa a cikin lokacin da muke a cikin damuwa da kuma lokacin da muke cikin wadata Allah ya sa mu ɗauki tsaka tsakiyar bagire ya ubangiji muna roƙonka ka kyautata al'amuranmu kuma ka kyautata ƙarshenmu sannan ya ubangiji muna roƙonka ka kiyaye mu daga kunyar duniya da kuma ta lahira da sunan Allah mai rahma mai jin kai ku sani ya bayan Allah Allah yana cewa dukkan abin da Allah ya yi ma bayansa budi na rahama to babu wanda ya isa ya kame abinda kuwa Allah ya rike babu wanda yake bayar da shi lalle hakika Allah shine al-azizu al-hakim shine mabuwayi kuma shine mai hikima ya ku mutane ku tuna ni'imar da Allah ya akan ku shin akwai wani wanda ba Allah ba wanda ke azurta ku daga sama da kuma ƙasa la ilaha illa huwa shi kadai ne abin bauta a cikin sammai da kasai lalle zuwa gare shi ya kamata ku koma to ta yaya ake kange ku gabanin ubangiji ya bayan Allah lokaci ne da ya kamata kowa ya natsu mu sake komawa ga Allah mu rike addini hakika wannan lokaci ne mai tsanani yan uwa ana bukata kowa ya ta addu'a tsakaninsa da Allah sannan kuma ya yawaita yin istighfari sannan kuma kowa ya tuna wanda ya cuta a tsakaninsa ya je ya mayar masa da abin da ya cuce shi a kansa in haƙi ne na amana yi ƙoƙari ka mai da mai amanar ita idan babu ita yi kokari ka je ya halatta maka lokaci ne da ya kamata mu taimaki yan uwanmu kowa ya rika jin tausayin na kusa da shi kowa ya ke duba makwabtan da ke tare da shi yan uwa da dangi lokaci ne da ya kamata ake buƙatar taimako dukkan musulmi ma'abucin taimako ne zuwa ga ɗan uwansa musulmi lokaci ne mai tsanani mu sani cewa Allah baya saukar da bala'i sai idan sako yayi yawa kuma mu sani Allah baya cire wannan bala'in sai idan mutane sun tuba sun koma zuwa ga Allah muna roƙon Allah ta'ala ya azurta mu da tuba na gaskiya muna roƙon Allah ta'ala wannan fitina da ke a cikin mu ya Allah ka yaye mana wannan annoba ya Allah ka yaye mana ita ya ubangiji annoban nan ta sabbaba da yawa daga cikin musulmi ba sa iya yin ibada ya Allah ka yaye mana ya Allah ka ji kanmu ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mana iyayenmu Allah kada ka kama mu da abin da azzalumai suke aikatawa hasbun Allah wa kafa la ilaha illa Allah as'aluka Allahumma bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma izz al-islam wal muslimin wa azil ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'a ad-din wa asr ibadaka al-muwahhidin ya rabbal alamin اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم توفنا مسلما وألهقنا بالصالحين اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بكيد أو سوء أو مكر فاجعل تدميره بتدميره يا رب العالمين اللهم أهلك من كان في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله إن شاء الله لا تختلفوا فتختلف قلوبكم الله أكبر